اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغالب لما ربنا أسلم من الصلاة إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى وكيلك كما يحبون وسلام على المرسلين من دون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wa alihi haka kadirin jihar azim mubad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a za mu ci gaban Allah yadda a karatunmu na wato hamziya za mu tashi a inda yake cewa wa kafahul mustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumi istihza'u yace wato rabbuhu ubangijinsa kafahu ya isan masa daga kaidin mustahziqina masu masa izgili wa kam da yawa sa'a nabiyyan min qaumi istihza'u wato izgili sa'a ya munana nabiyan ga annabi min qaumi daga mutanensa ba dadi kana kiran mutane a zo su zo su tsira su kuma suna ta maka izgili kaga ba dadi wa ramahum bid'awatin min fina'il bait iyal zalimin al-fana'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe su bi da'awatin da mummunan addu'a min fina'il baiti daga tsakiyar ɗakin kaba fiha lizalimin alfana'u wanda fana'u karewa fiha a cikin wannan addu'a ya tabbata lizalimin ga azzalumai duk waɗanda ya mutu wannan addu'a duk halaka su kai yace kamtatun gaggagaggan kafurai ne waɗanda su ne makka mutum biyar kulluhum fi bida'in dukkan su sai da aka jefe su aka same su da wato bida'i da cuta cuta kuma mai wahalan magani warrada ita halaka wato al'adwa'u cutuka min junudi yana daga rundunarta dama idan Allah ya halakar da kai shikenan sai turo maka cutukan da ba su da magani a kafin a magance wancan wancan ya kullo kafin sai su tattara mutum ɗaya sai a ce maka ai yana da hawan jini yana da siga yana da kaza yana da kaza mutum ɗaya ba cuta kusan biyar duk manya manya wanda kowane ɗaya kisa zai to to saboda haka yace fada hal aswada bil mutalliji ayyu aman mayitin bihi al ahya'u yace wato ayyu aman wato makanta mai muni wanda al-ahya'u masu rai ma ana kirga su mayitun wato matattu bihi in wannan makantan ya samu mutum to wannan fadaha da shi aka jefi aswadu dan mutallib shi an an an jefe shi da makanta wanda ya fama da ita ya rasa inda zai abu na mala to nan da ya ta buge-buge har ya mutu to sannan wada al'asu wada abdul yagusi ko yagusi an saƙawo ka asar rada istisqa'u na biyunsu ana ce masa aswadu dan abdul yagusi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da Jibrilu a gindin ɗakin Kaba. Shi kenan sai ga shi wato wannan al'aswar ɗin ya zo wucewa, ɗan Abdu ya gosu ya zo wucewa. Sai manzo Allah ya ga Jibrilu kaga wannan? Wato yana mi yana daga cikin masu izgire masu takura min a Makka. Sai Jibrilu sai ya dama mutum ne mai tumbi. Sai na Jibrilu sai ya nuna tumbin da ta hannunsa. ai da ya koma gida malam tumbin nan ya yi ƙato malam a to malam jibril ya nuna ya nuna tumbinka shi ne tsaya kawai malam jikin na su sai kumbura tuntun malam jikin ruwa kawai jikin ya dura wato yake iskawo wato wata cuta wacce ake kiranta iskawo wanda jikin mutum gaba ɗaya zai ruwa ya yi ƙato ya kumbura tintim ai haka ya dinga ƙato ya dinga har ya fashe mala ya mutu ya ce an saƙa'u saboda ya shayar da shi kasar rada gidauniya na halaka wa asabal walida kadishatu sahamin yace kasar an alhayatul raqabau sai wato walid dan mujira shi kuma kadishatu sahamin wato mutum ne mai yawan yawo da irin doguwar riga din tana jin ƙasa an fito da wasu yan kifiyoyi haka an shashanya su ya zo da babban babban rigansa yana jan ta ƙasa babban rigan ya ta jawo kifiyan ana ce masa fa kifiya ta kama rigan naka ba ya juyo waye ba manya ba ana riya ba ba wai wai ai ai kifiyan kuma ita luta sai ta ci ta ci kafarsa habba wato shi nan mai yabon yana cewa wato alhayatul raqatahu macijiya irin mai digo-digon nan muguwan nan to ita ma kasar anha abinda za ta yi masa bai kai abinda wannan kifiyar ta masa ba domin kifiyar tana sukan kafan sai kafar ta fara guguntulewa kafin kisan wala yanci mala kafar ya ta kumbura ta fara guguntulewa yatsun kawai a'a yana ya guntule nan ma ya guntule haka shi ma da haka ya halaka wani dan mujira to shine sai kadishatu hani wato suka na na wato kifiya yace wa qad shawkatun ala mujitil ati falillahi naqatu shawqa'u yace shawkatu kaya wa qad ita ne ta hukunta alamu zitil ati akan wato ati ati dan wa'il shi kuma kaya ya taka kaya ya taka wanda annaqatu annaqatu ash-shawka'u wato kaifi wato tsini na irin na suka na wannan kaya to shine ya tasiri gare shi shi ma jikinsa ya dinga wato abunan a kumbura rashin lafiya ya shige shi irin abun da ake cewa tetanus kun san tetanus ai wanda abu ne dan abu yanka shikenan ko sai ya zama cibi sai ya zama kari haka haka halaka to shi abun da ya same shi kenan yace wa alal harisil quyuh wa qad sala bi ra'suhu wa sa'al bi'au yace haris kuma shi kuma al quyuh ya same shi wato miki miki ya same shi wato jikinsa ya dinka zubar da wani ruwa mai wari wari yace wa qasala biya ra'su sai da ya kai kayin sama duban da ruwan yake zubarwa kowa gudun sai dinga yi eh shikenan ya zama ba ba yace wa sa'al kai tir da wannan birgani na kayi wanda ya dauki iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma gashi yana zubar da miki ruwan ciwo daga kasan sa haka mansa shi ma a haka ya halaka yace kam tafi mutum ne guda biyar mugayen kafirai wanda tsuhirat biqatihul ardu ai da yanke su da halakar da su tsuhirat aka tsarkake al'ardu kasa kasan makka ta yi shiru ma da abubuwa suka yi dadi ga musulmai saboda an halakar da waɗannan mutane guda biyar fa kafful adha bihim shallau fa tafi na cutarwa sallahu sai ya kamballe bihin saboda halakar da su eh halakar wato cutarwa da ake manzo Allah salatin da sahabbai sai ya zama ya abunan ya ragu tayi baya baya yace fujiyati kamfatun as-sahifatu bil kamfi in kana likran fida'u yace mutum biyar wato an fanshi wato takadda bil kamfati da mutum biyar a wato nan zai yi bayani ne akan wato wayannan guda biyar da aka halaka wato akwai wasu mutum biyar ko mutanen kirki wanda su kuma su ne suka kawo sanadiyan wato akwai lokacin da aka matsa wa shi Abu Talib akan ya bada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halakar da shi a huta shi kuma da shi da Banu Hashim suka ce wallahi su ba za su bada manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba za ku bada shi ba eh to shikenan to babu kuma duk abin sai ya shafe ku sai suka zauna a wajen da ake ganawa suka rubuta yarjejeniya na an haɗa baki an ƙulla takunkumi da dangin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Hashim banu Hashim cewa bara a sayar musu ba bara a sayar musu ba kuma bara a sayi nasu ba bara a aurar musu ba ba za a auri nasu ba kai magana ma ka musu kai laifi bara a yi tafiya da su ba duk wani abu na abu nan bara a yi ba to haka suka yanke dukkan zumunci da abin sai da kusan shekara uku a haka tsanani dai yayi tsanani mala abin da yanzu kafiran duniya suke dama tun can sun san ana yi mala shikenan sai ya zama to kamfatin ɗin wannan mutane guda biyar wasu samari ne mutanen kirki sai ɗaya daga cikin su ya samu ɗaya wanda ya je din shine Hisham ya samu Zaid yake ce Zaidu yanzu kana ga abun nan da ake wa Banu Hashim yayi daidai eh yayi daidai sai da in bai daidai ba zan ce akwai ta zaka yi mana gani ma zan ce mu je ka yace to mu biyu ne za mu sai sha kuna da yawa sai ce a mu bi a haka mu samu masu taimako shikenan suka bi su ja ra'ayin wancan su ja ra'ayin har suka bar mutum biyar ko duk manya ne ma'ana duka ƴaƴan manya ne waɗanda in sun faɗa dole a ji oi da suka ga sun kai biyar sai suka zo majalisa inda ake zama kusa da Ka'aba aka zo ana zaune ana taɗi ana hira sai ɗaya daga cikin mutane biyar ɗin sai ce ta tashi ita ni ba abun da nake gani zaluncin nan da ake ma banu hashi na wannan takardar da aka rubuta ya kamata ya zo ƙarshe wannan abun da aka yi zalunci ne kuma bai kamata a yi shi ba sai wanda daga cikin ƙuraisha ya ce kai rashin kunya za ka mana abinda kowa ya tabbatar kai kuma za ka ce ba haka ba sai ɗaya daga cikin wancan mutane biyar ɗin ya tashi ba rashin kunya ba ne sai dai kai ne za ka rashin kunya abinda ya faɗa gaskiya ne a'a sai wani ba ƙuraisha ya sake tashi ya ce ya yara a cikin manya kuna so kuma mutane rashin kunya sai wani wata ya ce wani yara kuma ha sai hauragiya kawai wajen hankali tashi wa ina gonan na goyon bawan takarda da dole kawai sai an abuyan din takarda dama in an hada kayi ne muna fitin ke yiwa to kayin ya rabu kaga dole kawai sai an balle wannan takarda ko musamman hakan ya fito da wajen matasa to kaga dole kawai sai an ji aka kai wa manzo Allah labari manzo Allah ya ce aiki ni ma Allah ya aiko wato gara ta cinye ma takarda in banda wajen sunan Allah tabaraka Allah duk daga da abin da aka ji za a cire ta a gaba ɗaya magara ashe ya cinye takaddar in ban da wajen bismika Allahumma nan ne kawai ya zama garan bata cinye ba to shine to shine ke cewa fudiyat kamfatun as-sahifatil bil kamsa yake cewa wato an fanshi wato kamfatun kamfatun wato mutane biyar wanda suka yi kokari wajen wato balle wannan takarda da cire ta bilkamsa da wayannan mutane guda biyar masu izgiri yace in kalil kiramil fida'u idan fida'u fansa ya kasance wato mai yiwa ne kirami ga manya fitiyatu yace samari ne bayyatu ala fi'il khair wanda suka kwana suna tunanin yadda za su aikata alkhairi mene alkhairi shine cire wannan takarda ta munafurci ta mugunta yace Hamida subhu ai madalla da wannan kwanan nasu wanda asubahi kan je da yaba musu amrahum yaba musu wannan lamarin nasu wal masau da yamma wato za a sai yaban su zakai da yamma saboda wani alkhairin da suka yi ga mu yanzu da dare muna yaban su saboda sun aikata alkhairi sun fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daga cikin kunci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yace ya la'amri yace ya mamakin lamarin da atahu wato ba da hisham zam'atun wanda hisham wato zam'atu yazo da shi bayan hisham wanda inna ulfata shi zam'a wato saurayi ne atta'u mai yawan zuwa da alkhair wa zuhairun da kuma zuhair wa mut'im da mut'im bin adiyin dan adiyi wayannan sune wa abul buhtari da abul buhtari min haythu sha'u ta yanda suka wato yi kokari a cikin dare suka yi wannan shawarwari kuma abubuwan Allah ya ba su nasara a kawo ƙarshen takunkumi da aka sa wato ne banu hashim yace naqadu mubramat sahifati sun warware abun nan da aka tifka na takarda iz shaddat alaihim min al-ida anda'u wanda al-anda'u wato majalisan majalisa in shaddat alaihim min al-ida wato a wato lamari na makiya ya tsananta a gare su to wannan to wannan shine yace azkaratna bi akaliha akmalan tati Sulaiman al-Arzul Karsa'u yace al-Arzul Karsa'u wato wannan gara wacce ba ta ma magana ta tuna mana da cinye sandan annabi Suleiman ma da ta yi ya ashe ba yau ta fara aiki ba Allah ya sa mu gashi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima wa wal qawal fatima sabaqana sallallahu alaihi wa alihi ila siratika mustaqim ala alihi wa sahbihi wa sallam Salamun alaikum sayyidina Alhamdulillah